نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب إفراد الحج باب ديزو yake bayanin halaccin yin aikin hajji ifradi dama ayyukan hajji guda uku ne ɗayan guda uku ne ɗayan abubuwa guda uku ne ko ifradi ko tamattu'i ko qirani kowa ya san ɗaliban darul hadis kowa ya san menene ifradi menene tamattu'i menene qirani an fahimci wa'annan baki ɗaya to shine ce babu ifradil hajji babin kaɗaita hajji mana yin hajji ifradi kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت yace nana Aisha Allah ya kara mata da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta ce kharajna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ama hajjatil wada'i ta ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaran da aka yi hajjin bankwana faminna man ahalla bi umrati ta ce cikinmu tawagar akwai waɗanda suka dau haraman umra wa minna man ahalla bi hajjatin wa umratin cikinmu kuma akwai waɗanda suka dauki tamattu'i kenan hajji da umra ko kirani ko tamattu'i wa minna man ahalla bil hajji yace cikinmu kuma akwai wanda ya dau haraman hajji an fahimta sai ta ce wa a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajji ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajji kadai ya dau harama ya ji labbaika Allahumma labbaika hajjin ma'ana ifradi kenan akan wannan maganar don malamai sun kari juna ilimi da yawa a cikin wayannan maganganu wai suka ce manzon Allah ifradi yayi wai suka ce qirani wai suka ce duk an fafada abin da aka fada malamai duk sun fada sun yi magana akai fa'amma man a hallabe umratin fa halla, yace wanda ya ɗau harman umra sai warware, wa amma man a hallabe hajjin hau jama'al hajji wal umra falam yi hillu wanda ya aikin hajji kaɗai ko ya yi tamattu'i ba su warware ba, hatta kana yawmun nahari har sai ranan sallah kenan yadda aikin hajji yake kenan. An fahimta? in ifradi ne an san me yake kan mutum in tamakki in ifradi ne ba komai kan mutum sai dai aiki mai jan aiki da yayi tun daga shigowar shi makka ba zai warware ba ba zai komai ba har sai ranar sallah amma in tamattu'i ne fa in ya gama aikin umra zai iya warwarewa ya sa kayan shi abubuwan da yake yi sai ranar taruya kuma ya ce labbaika allahumma labbaika hajjan قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأن كمان نسيكي نندقنا أنا عائشة قررت وما لم يسوك أرجونا إلمي أتي حج منظم الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن وكان يتيما في حجر عروة ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أنا عائشة كنا أبنت كيف كنا قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إمام مالك يتي يا جماعة لما يسنا فدرتي من أهل بحج مفرد وان أو هرم حج إفرادي ثم بدا له أن يحل ba'adu bi umratin ya dau harman hajji ifradi sai kuma ya ga to me zai hana na shiga na yi umra kuma falaysa lahu zalika yace wai ba shi da hanyar yin wannan qala malikun wa zalika allazi adraktu alaihi ahla ilmi bi baladina yace abinda na riski ahla ilmi kenan ba baladina saboda me suka ce ai in za a hada sai a fara gabatar da umra tukunna hajji amma wannan sai ka fara gabatar da hajji niyatan wa amalan wa fi'ilan yace to ba za ka kawo kuma umra ka shiga a ciki ba akan wannan magana tare da cewa tun daga farko aiki hajji har zuwa karshe malamai an ji yadda suke imamu malik kadai almajiransa wata matsalar sai su kai su kari juna ilimi gida uku abdurrahman bin kasim na da matsala wani na da matsala wani na da matsala kuma kowa sai ya ce daga imam malik ya rawaito wani lokacin kuma ba za su ce daga imam malik suka rawaito ba a'a sun rawaito abinda suka rawaito daga imam malik kowanne a cikinsu kuma babban malami ne shi ma ga abin da yake gani tun da matsala ce ijtihadiyya amma in matsala ta zama mansusun alaiha ba wanda ke da fada ba wanda ke da abin da zai ce amma matsala ce ta malamai suna da ikon yin ijtihadi a ciki da kowa yana ganin ga abin da yake shine daidai tare da cewa in ka saba ma malamin ka kana ganin ga abin da yafi baya hana cewa ka girmama shi fa yar ana ba shi girma ana ba shi girma fiye da yadda ake tsammani inna ma mas'ala ce ta addini to me yasa ya faɗi haka malamin ka ya ce kaza kuma kana girmama shi to me yasa kai ka faɗi wannan yana ganin cewa tunda ijtihadin shi ya ba shi wannan shine daidai in ya bar shi ya bi ya bi abin da malamin sai ya faɗa ranar lahira za a tsayar da shi a tambaye ma'ana abin da ake kaddarawa kenan an fahimta باب القران في الحج an gama ifradi babul qirani babin da zo na qirani a cikin haji a hada hajji da umra amma ba kamar tamattu'i ba saboda yana da nashi tsarin daban da tamattu'i an fahimta eh ka koro hadaya daga garin ku ka shiga ka je kai tamattu'i kuma ba lalle ne sai ka koro hadaya daga garin ku ba قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد ابن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا سقيا ونوريني سنة ونوريني وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبتا yana shiga wajen sai samu sai na aliyu yana ci yana yana yanja'u yulaqqimu ma'ana talqim shine ka dauki tuwo ana tushe kenan ko mene abu da tushe abu da bakin doki ko dabba shi a saka abincin saboda ya haɗi an fahimta ya ji ya samu sayyidina ali ya tara gari da harawa abinci ya hada abinci yana ba yana ba taguwarsa rakumansa faƙala sai ce masa haza usman ibn affan yanha an an yuqrana bainal hajj wal umra ya ce masa yadda aliyu ga usmanu na yana hana cewa ba za a hada aji da umra a yi bai fada masa yadda aliyu fakharaja ali ibn abi talibin wa ala yadayhi asaru daqiqi wal khabat yana cikin aiki ana fada masa sai ya fito hannun shi ga alaman aikin da yake a hannun shi gari ne da abincin dabbobi da ya hada yana bayarwa bai matsaya ya wanke hannunsa ba sai ya fito ya kama hanya wajen sayyidina usmanu fama an sa asarar da kiki wal khabat ala zira'aihi yace ba na manta da abin da na gani a hannunsa yana aiki zira'aihi min ina ne zira'i mana wannan yana nuna cewa saka mushi abincin yake hatta da kala ala usmana har sai da ya shiga wajen sayyidina usmana ibn affan fa qala sai ce anta tanha an an an yuqrana bainal hajj wal umrah kai kake hana a hada hajji da umra a yi kirani faƙala usman bin affan sai sayyidina usman bin affan ya ce zalika ra'ayi abinda nake gani kenan to sai kuma yaya na hana mutane na hana wani shi ma ya yi ijtihadin shi ne zalika ra'ayi ra'ayi na ne bai fita ba ya fita in kana da wani ra'ayin kai ma ka bayyana فخرج علي مغضبا سيدنا علي يفتو cikin fushi wa huwa yaqulu yana cewa labbaik allahumma labbaik bi hajjatin wa umratin ma'ak an ga yadda aka warware mas'alar kenan ko qala qala ma qala malik imam malik yace al'amuru indana yadda al'amarin yake a wajenmu indana ahalal madina kenan annan man qarana alhajja wal umrata lam ya'khudh min sha'rihi shay'an wa lam yahlil min shay'in hatta yanhara hadiya wanda ya dau kirani to ba zai warware komai ba ba zai komai ba har sai ya yanka hadayarsa in kana ma'ahu in yana tare da hadaya wa yahillu bi minan yawman nahari ranar sallah kuma sai ya je ya warware a harmarsa da ya dauka amina yawman nahari kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج yace shekaran da aka yi hajjin bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa aikin hajji fa min ashabihi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man ahalla famin ashabi man ahalla bi hajjin a cikin sahabbai akwai wanda dauki hajji kadai mana ifradi kenan ko wa minhum man jama'a al-hajj wal umra a cikin su kuma akwai wanda ya dauki hajji da umra ko qirani ko tamattu'i wa minhum man ahalla bi umrati akwai kuma wanda ya dauki haraman umra kadai fa amma man ahalla bi hajjin amma wanda ya dauki haraman hajji kadai au jama'a al-hajj wal umra ko ya yayi tamattu'i ko qirani falam ya halil ba zai warware ba wa amma man kana ahalla bi umratin fa hallu waɗanda suka dau haraman umra da aka je aka yi tawafi aka yi sa'i to shi kenan sai su warware sa'annan suna zaune su halal har sai an ci yawmut tarwiya sai su labbaik Allahumma sai su dauki ihramin su labbaik Allahumma labbaik sa'annan an kama aikin hajji kenan a je a tsaya Arafa a dawo ranar sallah قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون إمام مالك يتي يا جوا أنس ما لمي سنا فدرشيوا من أحل بعمرة وندى لو هرم عمرة ثم بدا له أن يحل بحج معها سأنه يتي تميزي هنا حد حج حج عمره fazalika lahu yace zaka iya an fahimta inda umra in umra ka fara sai ka yace zaka iya hadawa da haji malam yatuf bil bait matukan bai tsawafi ba wa baina safa wal marwa bai sa'ai tsakanin safa da marwa ba wa qad sana'a zalika abdullah ibn umra hina qala yace abdullah ibn umar ya aiwatar da irin wannan abin lokacin da yace in sudidtu anil baiti in aka hana ni shiga makka sana'ana kama sana'ana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi kaman yadda muka yi tare da manzo Allah yaushe kenan amal hudaybiya thumma altafata ila ashabihi sannan sai wai ga ya kalli sahabbansa fa qala yace ma amruhuma illa wahid yace ai duk aiki ɗaya ne babu wani babu bambanci za a iya yi ushidukum ina shaida muku anni kad aujabtu alhajj ma'a umra na shigar da haji tare da umra amma farko da niyyar me yayi umra zaka yi shigar da aikin haji amma aka ce inda niyyar haji ka fara har ka je kai kaza ba za ka shigar da aikin umra ba ala qawlin ala ba'd aqwal al-ilm ahli al-ilm qala malik imam malik yace وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة يجي صحابا منزون الله صلى الله عليه وسلم شكرا دا أكي حجة الوداع حج بنقوانا حرم عمرة سكت أوكو ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا سيما منزون الله يفدأ مسو يجي من كان معه هدي دوان دا يكور هدايا فليهلل بالحج مع الأمرة يحد أيكن حج تارد أمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا أما إن كفار أيكن فا baka da ‘yancin baka da hujjar da zaka warware har sai ranar sallah ka warware duka baki daya babu at talbiya to an ce ɗaukan aikin hajji shine labbaik Allahumma labbaik to in an fara yaushe za a yaushe za a dakata ko yaushe za a daina ko an kama yi kenan har sai an dawo gida su shine zai ba Imam Malik zai mana bayani insha Allah قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفه suna tafiya tare da Anas dan Malik daga Mina zuwa Arafa sai ce mishi kaifa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam izin irin wannan ranar ya kuke tare da manzon Allah ne in kun zo qala sai ce kana yuhillu al-muhillu minna fala yunkaru alayhi wanda ke wanda yake talbiya zai yi ba ba wanda zai musulta mishi wa yukabbiru al-mukabbiru minna fala yunkaru alayhi wanda ke kabbara kuma ba za a ce mishi dan me ba قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه علي بن أبي طالب كان يل... أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج يجي سيدنا علي ينا تلبية أجن حج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية سيدنا علي ينا لبيك اللهم لبيك هرانا عرفة إذا زاغت الشمس yaushe kenan iza zagati shamsu yaushe kenan eh zawali zawali da azhar kenan zagati shamsu ma'ana za a je a tsaya arafa labbaik allahumma labbaik ana aiki hajji rana na faduwa shi kenan an gama an shiga daren sallah kuma kenan za a bar arafa ɗin kenan za a kama hanya zuwa ina muzdalifa قال يحيى قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا yace haka malaman da ke kasar mu kasar Madina suke قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف أكت نانا عائشة أكتي تنا ينك تلبية انت داو دقا وجن سيوان عرفة يوشي تكي داو رانا تفاي ko to daga nan kuma sai a malalo a kwararo an kama hanyar ina kenan muzdalifa daga nan kowa zai je a kwana a yi sallan a magarba da isha jam'an wa kasran sa'annan a kwana kashe gari kuma ranar sallah kenan za a je a yi jifa a je a ƙara su duk ayyuka a koma a yi zaman mina قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم عبد الله بن عمر in ya kai zuwa yana yana yana daina tarbiyya in ya shiga harami hatta ya tufa bil bait wa baina safa wal marwa sa'annan zai tawafi yayi tawafi sannan yaje sa'ayi tsakanin safa da marwa summa yulabbi hatta yagduwa min mina ila harafa ila arafa in yaje tawafi yayi sa'ayi sai koma kuma yana tarbiyya har sai me hatta yaghduwa min minan ila arafa har sai an tashi daga mina masjid khif zuwa arafa fa idza gada taraka talbiya in ya kama hanyar zuwa arafa sai ya daina talbiya din wa kana yatruku talbiya fil umra idza dakhala al haram amma in umra yazo yana labbaik allahumma labbaik yana shiga harami to an gama talbiya kenan za a shiga wani aikin kuma daban shine mai tawafi da sa'ayi kenan saboda umra aikin shi guda biyu ne kai tsawafi ka je kai sa'ayi baina safa wal marwa kai aski an gama me kenan an gama umra قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة aka ce tana da saukowa daga arafa tana sauka masjidin namira in ta je arafa sai ta je masjidin namira ko sun mata hawwalat ilal arak sa'annan ta canza zuwa al'arak qalat wa kanat aishatu tuhillu ma kanat fi manziliha yace matukan tana inda ta sauka to tana talbiya wa man kana ma'aha da kuma ma waɗanda ke tare da ita fa iza rakibat in ta hau abar hawarta fatawajjahat ila al-mawqif ta kama hanya daga masjidin namira in aka tashe ta hau abar hawarta ta kama hanya zuwa inda za ta tsaya tsayuwar arafa kenan tarakatil ihlal sai ta daina talbiya qalat wa kanat aishatu ta'tamiru ba'da al-hajj min makka fi dhil-hijja aka ce tana yin umra bayan aikin haji daga makka cikin zulhijja ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم ma'ana in ta je ta yi aikin hajji bayan hajji sai ta je masjid aisha ta ɗauko umara ta zo ta yi aka ce kuma daga baya sai ta daina wannan ta ta canza tana yin tana ɗaukan tana fita zuwa kabla hilalil muharram to shin wannan ya halatta kasancewan ya halatta babu ko shakka dan da ta ce ma manzo Allah yanzu mutane za su je da haji da umara ni na koma madina da haji shi manzo Allah aka ce tausaya mata da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'amarin shi yana tausaya ma kowa ne sallallahu alaihi wasallama sai ce kai dan uwanta karinta kowanta ka je da ita ina ka je da ita tan'im da dau haraman umra ta zo ta yi umra ita ma ta samu hajji da umra kenan kamar yadda kowa ya samu aikin hajji da umra wannan nassi ne da manzon Allah ya ce mata ce ta yi to khususiyya ce ta ita kadai ko ko duk kowa ma zai iya to inda nan aka ta bugawa ana ta cewa ai hatta ta atiyal jufa fa tuqimu biha hatta tara al hilala sai ta dawo jufa har in an ga wata wata ya tsaya فإذا رأت الهلال أهلت بالعمرة وموت ذو الحجة يا سيتشي لبيك اللهم لبيك عمرة وانا مسألة تشي وانا عايشة تاي عمرة باين أيك الحج ذاك جديد التنعيم wannan nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to malamai sai suka kari juna ilimi banda na Aisha wata za ta iya yin haka ko wani zai iya yin haka sai wasu suka ce ba mai iya yi wasu suka ce wacce ta sa duk wanda ya samu irin wannan larura zai iya yi wasu suka ce kuma ai kofar bude take zaka iya yi to karkashin za a iya yi din sai ga mutum yana maka sai bugu ma waya malam ina da dama kafin na koma zan iya rana ɗaya na je na yi umra sau biyu ko kullum na yi ta umra kafin na taso sa ce to ai tun da kana cikin maka kai ta tawafi mana kai tsayin tawafi mana ya samu umra mai sauki kenan mai araha kenan an fahimta to matsala dai ba za ka iya cewa haramun ne ko in an yi bai yi ba amma kana jin wasuwaci zuciyarka don me zai yi haka to za ka yi haramtawa za yi haramtawa ba za yi haramtawa ba to abinda shi ma yake son ya yi kenan amma inda ya nemi shawara ne sai ka ce abinda ake so ma wanda ke cikin makka har nafila aka ce maka ba sai lallai ka yawaita nafila masallaci ba ka yawaita tawafi in kai ka gaji ka huta ka je ka huta ka tashi kuma ka je ka yi za ka samu lada saboda wannan ibadar nafila in ka je garin ku za ka yi nafila yadda kake so tawafi ko fa kana barin makka kai da tawafi eh kai da tawafi kuma sai ran da Allah ya dawo da kai an fahimta to amma fatawa ce mas'ala ce abinda mutum yake so so yake a bashi fatawa akan haka fatawa ba abu ne da ake tsara fatawa ba a bace da ake tsara ta ba fa amma in mutum ya zo zai tambaye ka ko a waya ko menene sai yana shimfido maka magana ta yadda za ka ba shi fatawa da ce da abin da yake so to kaga zai halaka kake zai halaka kake abin da ake so shine tambayar kake kallo mai shari'a ta ce shi ka ba da jawabi zai mishi daɗi ko ba zai mishi daɗi ba ka saukar da nauyin da ke kanka amma in kana son ka daɗaɗa masa to za a kauce hanya kuma kowa ya zo ya tambaye ka so yake kaɗa da da masa watakila kafin ya zo wajen ka sai da ya tambaye mutum nawa saboda abin da ran shi ke so shi yake son a bashi fatawa a kai don ya je ya yi kuma son zuciya ɗin son rai ɗin nan shi ne yake halakar da kowa shi yake halakar da kowa an fahimta قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى عمر بن عبد العزيز يا كام حنيا زوا ياي سمكو رانا عرفة زوا زوا منى فسمع التكبير عاليا سيجي أنا كبر أنا أغا مريا فبعث الحرس يسيه يسيهون في الناس sai aika wanda zai je yana tsawata ma mutane ayyuhan nas innaha at-talbiya ayyuhan nas innaha at-talbiya ya taron jama'a ba takbi ba kabbara ake mana talbiya ake shikenan magana ta kare ya gyara ko bai gyara ba Umar ibn Abdulaziz kenan babu ihlali ahli makka wa man biha min ghairihim babin da ya zo na mutanen makka in za su ɗau haramin hajji ko umra ko hajji da umra yaya za su yi sai sun fita su ma sun je adnal hill ko kuwa daga cikin ƙwaryen makka za su ɗauka su matsalar su an gama da wannan a cikin ƙwaryen makka za su ɗauka to wanda ya je ba mutumin makka ba ne ya je yana zaune makka saboda wata matsala da ta kai shi yana cikin makka wannan lokacin ya kai shi ma yaya zai yi shine mana wa man biha min ghairihim an fahimta min ghairihim wanda ba mutumin makka bane allazi lam yakun alu hadir al haram to me kai shi ya je neman ilimi ne ya je bin bashi ne ya je biyan bashi ne ya je wata matsala ce yana cikin makka wannan lokacin ba mutumin makka bane amma matsala ta kama shi yana cikin makka daidai yake da mutanen makka ko shi matsalarsa tana da bambanci قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة سيدنا عمر الله كرم سيداتي يا كومتان مكة ما شأن الناس يأتون شؤثا وأنتم مدهنون يا كومتان مكة me yasa ne mutane za su zo sun yi kura jikinsu yana nuna alaman tintini sannan ku ku ku zo ɗan birni kowa tsab babu wata alamar wahala tare da ku an fahimci wannan maganar wannan ya fito daga kaza wannan ya fito daga kasa kaza suna zaune su ɗan makka da lokaci ya kai labbaik allahumma labbaik hajjan sai kama hanya eh kai kai sati biyu kafin ka bar garin kuma sai da ka sha wahala kafin ka sauka jidda ka sauka makka kai fashi kana tafiya kana fama shi ko yana cikin makka yana kwance yana abin da yake so abin da ya halatta zai lokaci ya kai sai ya dau ihramin shi ya daura ce labbaik Allahumma labbaik sai kama hanya zai zo cikin kura da datti ne ko zai zo cikin tsafta to shine sai na wace yayi ku mutane za su zo kura mana ga su nan da kura e busu busu da su ga ga kura tare da su sannan ku ku zo jikin ku tsafta to sai kafa musu doka yace ahillu iza ra'aytumul hilala ina mana a hillu iza ra'aytumul hilala eh farkon wata kuma ku dau harama eh to in suka dau harama tun daga farkon wata kafin aje ranar da za su su ma haka za su zamo kamar mutane tun da cikin riga ɗaya ne cikin irami ɗaya ne ba yadda za ka yi abinda sai na umar ya faɗa musu kenan to wannan wajibi ne akan su su yi haka ko kuwa waɗanda suke yi yadda suke yi daɗin ma shi daidai ne yadda suke yi daidai ne to amma sai na umar yana gani shawarar da ya ba su kenan wanda ya haka ya yi daidai wanda bai haka ba yayi yadda ya halatta ya yi daidai hajji sa yi ko bai yi ba ne zalika fadlullahi yutihi man yasha duk yadda za ka yi duk dabarar da za ka yi ba za ka hada mutanen maka da mutanen ko ina ba a duniyan nan ba za ka taba iya hada mutanen makka da mutanen ko'ina ba a duniyan nan saboda in ya tashi ya je sallar la'asar so ɗaya a makka sai ka yi sallar la'asar so nawa tuku ka kama shi eh mi'at al in yayi azhar in yayi la'asar in yayi magarba in yayi isha ma'ana sallarsa ta rana ɗaya asuba azhar la'asar magarba isha yau kadai sallarsa kai sai ka garin ku sai kai nawa to shekara nawa kenan zalika fadlullah yutihi man yasha yana zaune ya je sai abin sai tashi sai je ta tawafi ya tawafi ya sallah ya roki Allah ya tashi ya zauna har yamma har dare ya sallah isha ya tashi ya kama hanya ya je gida ya kwanta ya baccin sa asuba kuma ya taso haka Allah ya nake fadar eh Allah yake yadda Allah ya ga dama kenan yayi ba haka bane ba to haka kuma madina na biyunsa madina eh قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن زبير أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة إيش عبد الله بن زبير يا زونا مكة شكرا ترى ينا دوكا أيك حج لهلال ذي الحجة أنا غنم وطن ذي الحجة سيد أو حرما an fahimta to wannan kafin shi ma ya zo ranar da za a je arafa shi ma ai za a ga alaman aiki game da shi ko amma suna zaune ne tsab yana gida yana duk abin da ya gara ma sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata ya zo labbaik Allahumma labbaik ya kama hanya ya ce shi ma kana aikin haji shi ma yana aikin haji ka biya visa bai biya visa ba ka biya kudin jirgi bai biya kudin jirgi ba ka sha wahala ai ma bita ba wahala ai ma bita har ai ma mita ba wahalar da baka sha ba eh kwana uku shikenan ranar takwas ga wata labbaik Allahumma labbaik daga ran nan ne zai fitar da kayan shi ya shiga min ihrami ya zo shi ma ya je kuna tare kana kallon shi a wannan tsab tsab tsab haka fa tas gashi nan ya zo kai kuma gashi nan ka gaji ka sha wahala to ya za ka yi zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim eh eh wa uratu bin zubair ma'ahu yaf'alu zalika abinci zancen abinci duk wanda ka sani duniyar nan in yaje ga makka da madina sai yayi mamaki an fahimta mutanen masar ne mutanen maghrib ne mutanen ko'ina ne sai ce waɗannan kayan amfanin gona mu muke noma su a kasanmu amma yanzu lokacin nan ba kakansu ba ne mu ba mu da shi gashi kuma nan gashi nan gashi nan eh kuma komai za ka gani za ka shi ne da rai lafiyayye to ya za a yi ba a noma su fa a cikin kasar saudiya duk kowa tsawowa ake yi kowace kasa da abin da saudiya ke sauwa saboda abinci ayaba tufa da duk abubuwan da ka sani sai mutane sun zo haji ko umra ya ce wannan abincin garinmu ne muke noma shi amma yanzu ba kakansa bane a garinmu amma gashi nan yanzu gashi nan kana kallo kana mamaki mu ma gashi zamu sai mu ci abin da aka faɗa ke saboda addu'an wa eh kafin wannan matsalar ta zo ya aka yi sai da aka sha musu wahala su ma annabi ibrahim ko inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ba shi kenan ba sai ce warzuqhum minas thamarati la'allahum sai Allah ya karbi addu'arsa shi yasa ba yunwa a cikin makka da madina an fahimta saboda ai an shasha wahala da abraha ya zo yaƙi ya yi su ba abin da ba su gani ba su mako to shine allah maraukin sarki ya ce a uzu billahi mina shaitan rajim bismillahi rahman rahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ga yadda Allah to yaya za a tambayi manzon Allah baka ga yadda aka ba shekaran da aka haife shi kenan ya zai ya gani alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul me yasa aka yi haka li ilafi quraish ilafihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف duk duniya su Allah ya cire musu tsoro kuma ya ba su abinci dama kashin bayan rayuwa kenan al'amnu min al-khawf wal amnu min al-ju' allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa in ka shiga zaka ga abinci in dai dan abin da zaka ci ne a tattalin arziki in ka canza kuɗi riyal ɗari ka kama kashewa kenan har ka gaji bai kare ba ka je ka sai ka sashen kasa ka je ka abin da ke da tsada cikin maka kadai shine shayi ko kwafi ɗaya aka zuba maka sai ka ba da riyal riyal nawa ne naira nawa kenan naira arba'in naira arba'in zai baka shayi da a fasa ma kwai ba eh riyal ɗaya duk ɗan da kaji in dai shayi za ka sha kofi ɗaya sai ka ba da riyal shi kaɗai ke da tsada tsadan kuma kai ne yake ma tsada ba wajensu ba su wajensu riyal ɗaya ai ba komai ba ne canji ya kawo mai a to canji ya kawo haka me yasa canji ya kawo haka yanayin kudinmu me yasa mai yanayin kudinmu me yasa mai yanayin kudinmu wallahi in ka je umra ko ka je menene in ka canza riyal ɗari tun safe ka sai wannan ka ci ka sai wannan ka sha ka sai wannan ka yi har kudin bai kare ba shi sa abinci da abin da za ka sha lemuka kuma sai ka gansu sai ka ga lemun da ba za ka taba ganin shi ba duniya duka ga lemuka iri-iri wannan ga wannan ga wannan ga wannan firiji kuma na aiki ba a ɗauke wuta kuma duk wutar da ke cikin makka ɗin nan ba cikin makka yake ba can wajen makka yake ake koro wutar to shi yasa haka Allah ya musu zalika fadlullahi yutihi man yasha amma ta farkon al'amari ya aka yi annabi ibrahim ya ɗauki matarsa da ɗan jinjiri ɗansa ya je ya kama hanya ya je daji ba wajen to daji kenan ko wajen gari dari daji ne lokaci ya je ce ke ki zaura na ke da wannan ɗan yaro lafiya ai mutum ya kasa ce kan shi ya buga sai da ya kama hanya ta ce Allah ne ya ce ka yi muna haka Allah ne ya ce ka kawo mu kasur kumin daji ka aje muka tafi ka bar mu ya ce eh ta ce to Allah ba zai tuzartar da mu ba ta ce Allah ba zai tuzartar da mu ba imani kenan mai karfi ka gane sai ce izan lan yudayyi'an Allah shi ke tana zaune da ɗan jinjiri kuma ba a ce da za shi ya kawo riyal dubu hamsin ya ba ta ce kisa wannan kaza ko ki a'a bai ce naira a'a haka ya ajiye su ya kama hanya saboda annabi ibrahim shi kadai kadaita da wata mas'o'insu mas'aloli masu ban mamaki yace wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah ya jarrabe shi a jefa shi wuta Allah ya jarrabe shi a yi mishi da ya abati la ta'budu shaytana ya abati ya abati suka zo suka jefa shi wuta suka zo suka yi ba abinda Allah ya jarrabe shi ce dan da kake so je ka yanka shi yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabir nan da da da uba wa yafi karfin hali hausa nake yi fakar ka yi min gwarai ban ce wa ya yi ba ba haka bane ba in ka ce kowa ya yi baka fahimci abin da aka faɗa ba ke aka ce an san kowa ya yi to wa ya fi eh wa ya fi uban ya fi saboda mai eh wai uban ya fi hakuri me yasa wa ya dau shekaru har ya tsufa bai samu ɗa ba ɗan da ya samu kuma aka ce je yanka shi kai kuma ka ce yaron ya fi kuma ɗan ya fi wai kai shi za a yanka zafin yanka ina za shi a ina ba na yaro ne yaro ba ya jin zafi ne eh ba a ce an aka ce wa ya fi mana duk sun yi kenan amma wanne ne ya fi fitowa fili wuka fa za a ɗora wuyan mutum a yanka fa jini ya fita yana jin zafi kuma ya sani suka ce annabi ibrahima duk shi ne Allah madaukakin sarki ya bashi wannan tana ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin ina ma'ana ummatan wai duk abinda Allah ya ce ma annabi Ibrahim yayi komin nauyin shi yana yi ne da murna da jin daɗi har da ƙari har ya ƙara gishiri da magi me yasa aka ce annabi Ibrahima duk abin da Allah ya ce masa yayi jin daɗin yin ibadan yake yi shi yasa ya samu wannan daraja da Allah ce inna ibrahima kana ummatan shi kadai al'umma ba a taba samu wannan ba sai kan annabi ibrahima ma'ana kowa yana da abin da Allah ya bashi yana da abin da Allah bai bashi ba wannan yana da karfin hali wajen yin azumi wannan yana da karfin hali wajen zakka wajen sallah wajen menene da menene wannan ya iya kaza bai iya kaza ba wannan ya iya kaza bai iya kaza ba to sai aka hada baki da aka ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi amma yanzu muna raye abinda ya sa muka shiga cikin wahalhalu shine ka dauka kudi kadai shine arziki to shi yasa in baka da kudin sai ka shiga tashin hankali wanda ke da kudin kana ganin shi kaman kaman kaman ya cancanci ma abota ta masa yana da kudi baka da kudi sai Allah baka lafiyar da ba shi da ita yana da kuɗi Allah bai bashi ilimi ba yana da kuɗi Allah bai bashi ƴaƴa ba yana da kuɗi Allah ya bashi ƴaƴa amma sun fandare masa yana da kuɗi Allah ya hana shi kaza ba wanda Allah ya hada mu komai ya bashi kowa yana da komai ba shi saboda me saboda sai mun hadu baki daya ina bukatar ka dole ba ganin dama na ba kana bukata na dole ba ganin dama ka ba to menene abin da yake da daraja abin da ka girmama shi cewa Allah ne ya kaddara wannan rayuwa ta sana'a ta kenan in ka yarda da ikon Allah anan sai ga Allah ya ɗaukaka ka a ciki misali gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko wane ne masu ji da kai ya ɗauko mota yana shigowa ana tafiya ana ta mai jiniya yana shigowa gida sai tarar da gida duk ya ɗime da ɗoyi da wari me ya faru aka ce menene masayi ne ya cika abu ya fashe ga gida duk ya yi menene da menene an rasa kan abubuwa me zai yi rannan komawa baya zai yi to ina mai zuwa yana gyara muna an je a kira shi ya ce ba zai zo ba ai sai ja baya zai yi ba zai shiga wannan gidan da yake gidan shi ne da duniya dimna ciki ba sai ya koma ya je ina gidan mai mai me ya san masai za shi je wajen shi ya aka yi baka zai ai kaza kaza fada zai mishi koran rashi zai mishi kaga wannan Allah ya bashi daukaka nan da ya yarda da sana'arsa haka in ka yarda da sana'arka ka yarda da Allah sai Allah ya baka an fahimta amma ka ce sai kuɗi kadai to duk baiwar da Allah ya baka ba za ka gode ba to kuma ka butulce ki ilimi ba arziki ba ne lafiya ba arziki ba ne kyau ba arziki ba ne iya girki ba arziki ba ne ma'ana kaza duk abin da ka sani za a yi amfani da shi ana amfani da shi sunan shi arziki arrizku kullu man tufi abi duk abin da za a yi amfani da shi sunan shi arziki an fahimta to sai ka ɗauka kuɗi kaɗai shine arziki kuma kuɗi ɗaya ne cikin abubuwan da ke sa a ji daɗin rayuwa shi ma in baka san yadda za ka yi ka ji daɗin rayuwa da shi ba wallahi ba za ka ji daɗin rayuwa da shi ba kada ka taba tsammanin cewa ka tara dukiya ta hanyar haramu da wanda ya tara dukiya hanyar haramu da wanda ya tara dukiya hanyar halal komin kankanta su duka sun tara dukiya ba haka bane ba za ka ga wanda ya karfin hali ya hakuri ya tara dukiya ta hanyar halal sai Allah ya sa masa albarka a ciki komansa sai ga yana tafiya in ba haka ba za ga wani suna miliyoyi suke karba ba haka bane ba wani kuma dan albashin shi kaɗan ne amma ga da shi da matarsa da ƴaƴansa duk su ciki suke rayuwa a aurar da wace a je kai duk baki ɗaya sai ana mamaki ya aka yi Allah ne ya sa mishi albarka dalili da matarsa ta shiga babban su ba ma kai sai Allah ya nuna mata kusa kusa da ita wannan naira hamsin wannan naira ɗari wannan naira dubu sai ta tsintsinto su ta dawo gida hankalinta kwanci za a yi amfani in ka sawo mata a tabba kowace iri ce tana karba ta yi godiya ta ce wannan Allah ya sa albarka Allah shi saka ma da alkhairi hankalinta kwance hankalinka kwance da ka dawo gida yaro na zazzabi ai ba komai bane kaza kaza kaza ne to a samu shayi mana a bashi a samu sabara a cika masa sai hankalinka kwance hankalinta kwance amma in ka tara dukiya ta hanyar haramu wallahi ka tara ma kanka tashin hankali sai ka kewaye duniyan nan duk ka zabo mata a tamfa kolin shi tana karba sai ta rena da shi kaga ka samu me ka samu tashin hankali tana daurawa tana shiga cikin taro sai Allah ya fitine ta ta ga wata a tamfan kolin shi bata kai nata ba amma tana gani sai ga ishi take so tun da ga wacce take so din naka ya zama mai to ka shiga cikin tashin hankali kenan in ta shiga su ba ma kai ba ta kallon na kusa sai nesa dubu hamsin dubu talatin dubu kaza kaza haka za ta kashe kudin in ka shigo gida yaro ba shi da lafiya hankali ai kaza kaza ka aje private aje waje aje haka za ka yi ta kashe kudin kullum ba ku cikin kwanciyar hankali saboda mai saboda hanyar da aka tara dukiyar hanyar haramun ne ba wanda ya isa fi karfin Allah fa sarki ne gwamna ne shugaban kasa ne malamin soro ne malamin masallaci ne malamin jafi'a ne ba wanda ya fi karfin Allah abinda Allah ya haramta ka je ka tara shi to ka tara maka ka tashi hankali ba kwanciyar hankali ba in ba haka to ai babu hikima kuma a ciki kenan da wanda ya tara haramun da ya tara halal duk su zama daya ba daya bane ba fa an fahimta to shi yasa zaka ga 'yan siyasa sun tara dukiya sun tara kuɗi kullum tarawa suke kuma kullum ba su cikin kwanciyar hankali kuma sun rasa ina kwanciyar hankalin yake sun bincika duniya duk sun kasa gano ina kwanciyar hankalin yake menene ma kwanciyar hankali amma kullum dukiyar suna tarawa ta hanyar haramu an fahimta? to shi kenan ba daɗi ko قال يا قال مالك وانما يهل اهل مكه وغيرهم بالحج اذا كانوا بها معنى mutanen makka da waɗanda ba mutanen makka ba in suna cikin makka in lokaci ya kai su ma cikin makka za su ɗau harama wa man kana muqiman bi makka min ghairi aliha min jawfi makka la yakhruju min al haram wanda yake yana zaune ne cikin makka ba mutumin makka bane in lokaci ya kai ba sai ya fita ya je ɗau harama ba a cikin makka shi ma zai ɗauka قال يحيى قال مالك ومن أحل من مكة بالحج wanda ya ɗau haraman hajji a cikin makka falyu akhiri tawafa bil baiti wa ya jinkirta tawafi wasa ya bayyana safa wal marwa hatta yarji amin mina wa ya jinkirta wannan har sai ya dawo daga mina sa'annan sai ya tawafi ya sa'ayi tsakanin safa da marwa wa kazalika sana abdullahi bin umar yace haka abdullahi dan umar yayi ba wai lallai sai haka ba an fahimta قال يحيى وسئل مالك أمن أحل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة yace wanda yake cikin mutanen Madina ko mutanen wata kasan ko wani garin a cikin Makka suka zo suka dau harama li hilali zulhijja da kamawa farkon watan zulhijja kaifa yasna'u bit tawaf ya za su yi da tawafin su qala malikun imam malik yace amma tawaful wajib falyu'akhiru amma tawafi da yake na wajibi su jinkirta shi wa huwa allazi yasilu bainahu wa bainas sa'i bainas sa'i wal marwa tawafin da in ka gama shi zaka je kai sa'i tsakanin safa da marwa suka ce su jinkirta wannan wal yatuf ma badalahu yayi tawafi yadda ya ga dama wal yusalli raka'ataini yayi sallah raka'a biyu kullama tafa sub'an in yayi tawafi bakwai yaje nafila raka'a biyu وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحلوا بالحج من مكة صحابا من الله صلى الله عليه وسلم والناس كانوا حرما حج لكتكين مكة فأخروا الطواف بالبيت sai suka jinkirta tawafi daga ɗakin tawafin ɗakin Ka'aba wasa'a baina Safa wal Marwa suka jinkirta sa'ayi tsakanin Safa da Marwa hatta raja'u min Minan sai da suka je aka je aka tsaya Arafa aka je ranar sallah suka dawo daga mina wa kad fa'ala zalika abdullahi ibn umara kana yuhillu li hilal dhulhijja bil hajj min makkah wa yu'akhiru at-tawaf bil bayt was-sa'i bayna as-safa wal marwa hatta yarji'a min mina qala yahya wa qad su'ila malik an rajul min ahli makkah an tambayi imamu malik mutumin makka hal yuhillu min jawfi makka bi umra mutumin makka in zai je in zai aikin haji cikin makka zai labbaika allahumma labbaika hajjan to in yana son yayi umra kuma fa daga nan zai labbaika allahumma labbaik ko sai ya fita adnal hil qala bal يخرج إلى الحل فيحرم إتي إن أمراني سيفتي يجي أدنى الحل فيحرم لبيك اللهم لبيك أمرة مي يسا حكا أكتي أين أنا عايش دنا تكي مكري أما أكتي ما تسيت فتكو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم